اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الواقل والخاتم الناصر ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ولا بد من الله تبارك وتعالى ban kun dawa don ci gaba da wannan karatu da littafin sahihu bukhari da masu alaikun muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara a zama su na biyu sigira a gare mu duniya da lafiya kan wasu idan maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muna cikin watan za mu tashi sabon kitabu an kare kitabul amali bis salah littafin da ke magana a kan aiki a cikin sallah to har yanzu dai cikin sallah ce amma wani kitabu saboda fadinta da aka yi mata kitabu kitabu da yawa ta sara na بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو بسم الله الرحمن الرحيم كما زي سابع إمام البخاري بكتاب سيقرأه بسم الله الرحمن الرحيم أما الصور كما رمي كما إمام مالك والموضع شيما سياتي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو هو كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم لا أنت رواية أتي رواية واني shi sai an ce kitabun sannan a ce bismillah wa rahim amma riwayar wani duk zai tun wadace sai an ce bismillah wa rahim sannan a ce kitabu kaza to haka ne zama bukhari yace kitabu sahwi wannan littafi kenan da ke magana akan hukuncin rafkanuwa hukuncin rafkanuwa a sallah kaga kitabu ne sahu faɗi gare shi don kai ba shi kitabu don a ƙarƙashin shi abuwa za su zo babu kaza babu kaza babu kaza haka za a yi ta kawo babu ba babu ba karkashin wannan kitabu na na ko ku sai dai babu kawai to akwai basmala a tare da ya yi basmala ya nuna kitabu ne bismillah rahman rahim kitabu sahih littafin da ke magana akan hukuncin rafkanwa rafkanwa hankalin mutum ya ɗauku ga abin da zai yi sai ya wani bashi ba sai ya saba to bisa kan watan ƙoruwar tunani shagaltuwa ko ɗauko hankali to sai ya manci ya yi wani abu kamar inda zai zanna sai ya zan bai zanna ba ko inda zai tashi sai ya zan bai tashin ba ko kuma ya zama da cewa ya gama amma sai ya ƙara duk wannan sunan sharafkanwa amma sun ce akwai bambanci da shi mantuwa wasu mutane da zaba ce nisiyanu ba saboda ita nisiyanu yawanci duka daga shi ɗan ne shi ɗan shi ke kawo mantuwa ya ce ma an sani ku illa shabanu an alkura استحوذ عليهم الشيطان فأنصابهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله wani ya ce wa imma yun siyan naka shaitanu fala ta ƙa'ud ba'ad zikra balkon solimin wa imma yun siyan naka shaitanu kaga shaitan ne ke kawo mutuwa istahwaz alaihim shaitanu san samun zikra Allah to haka dai za ka aka ce ba a ce mantuwa ba sai aka ce rahoton babu ma ja a fassahu idan kama min rak'atayn farida wannan babu yana magana akan hukuncin kuma ana hadisan da suka zo a cikin rakkanwa idan mai sallah ya rakkanwa kama min rak'atayn farida ya tashi daga rak'o'i biyu na farilla daidai inda zai zauna kenan kaga in aka yi rak'a biyu ko salatiya ce magariba zama za a yi ba a tashi zuwa ta uku sai an zauna haka ba yan rubaniya ce a zahar la'asar ishami to ba a tashi zuwa raka ta uku sai an zauna to sai ya tashi bai yi zaman ba min raka ta yi fariba da garkoki biyu na sallar farilla to menene hukuncin wanda ya bar wannan zaman ya tashi wannan babi shine zai kawo watan hadisi da ke magana a kan haka
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن علي بن شهاب عن عبد الرحمن عن اعرج عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونزلنا تسليمه كبر قبل تسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونذرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم وهذا الحديث أبو الله بن يوسف التنيسي يغزى من جميع البخاري قال أخبرنا مالك يا إمام مالك يا بام الأباري مالك بن أنس عن ابن شهاب يا تقول المعلم من الناس محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن يا تقول عبد الرحمن بن هرمز shine al'araj al'araj ne ke an abdullah sai kawo shi kaga an saba an al'araj an al'araj ko to nan sai aka kawo sunan da lakarin shi an abdurrahman al'araj wanda da ake cewa al'araj an abdullah yana dan dingista da shi a dalilin da ake cewa shi al'araj yana dan cokar kawa عن عبد الله بن بحينة يا كربون عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال حقيقة إدالة بتقريش حقيقة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يا إيمان ركعة بيو ويا صلى ركعة بيو لنا ينا جاورتهم ينا من النيمانش صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات daga sallar farilla daga sallolin farilla wata farilla daga sallolin farilla shi ne ba salawat sun ba ba mu fara majlis sannan yana kare raka'a biyu din nan sai ya tashi wa lam yajlis ban yi zama ba zaman farko ke fa qama nasu ma arusi sauran sahabbai duk aka tashi ma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa lamma qada salatuhu lokacin da ya kare sallar sa lokacin da ya kare sallarsa nan kaga an ya gano rako'i biyu kenan sallar ta cika to amma kuma ba a sallama ba amma kuma ce kaza salatu to da wannan wasu suka dogara suka ce ashe ita sallama ba ta cikin sallah haka suka ce ba ta cikin sallah waɗanda dai ayyuka ne raka'a hudu na a sami su cikin wannan zama a yi sallama wani abu ne daban su ba su ciki don da suna ciki ba a cewa ba a yi su kuma ce kaza salatu to wasu ka ce a'a wannan kaza ba irin wancan da aka sani ba ne na kaza ya kammala kaza ya cika ya ce ba shi ba ne ba irin shi ba ne wani zurna taslimahu sai zan abinda muke jira kawai mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum bai da asaba ko tunda an cika raka a hudun cikin an yi tayya sai ba abinda muke saurare sai mu ji manzon Allah ya ce assalamu alaikum to kabbara mai bakon assalamu alaikum sai muka ji ya ce Allahu akbar qabla taslimi kan ya ce assalamu alaikum fasajada sajdatayni sujadu biyu wa huwa jalisun yana zaune ma'ana bai tashi ba ba sai da ya tashi ba yana nan zanna a tahiyar sai su je duk guda biyu sun masallama sannan sai ce assalamu alaikum kaga nan wacce sujada ce yayi kafin ke da yi tun da ya ce kabbara kablar tasdimi kabbara kablar tasdimi fasajada sajdatain wa huwa jalisun thumma salla kaga yayi kabli kenan saboda me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabli saboda barin zaman farko ya ba zaman farko ai kaga yana kare raka'a ta biyu kama sai ya tashi falam ya jilisu kama falam ya jilisu kada ba zai sa kama falam ya jilisu ya tashi bai yi zama ta iya ta farko ba a yi ta ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara sallah sai ya kama
حدثنا عبد الله بن يوسف خبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن العرج عن عبد الله بن هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك
akwai darussa da yawa cikin wannan wannan hadisi daga ciki an samu dalilin yin sujudu sahwi a cikin wannan hadisi yana karantar da watan sujada a tarabkanwa sannan yana karantar da sujada rabkanwa gabanin sallama ana yin ta in an tauye saboda tauye ba saboda tauye ba sannan in aka tauye aka dada shi ma za a yi sujada kabli mutum ya tauye kuma ya ƙara suka ce za a yi sujada kabli daga cikin abin da yake karantarwa sujudu sawi watan nisyanu da sahu duk ja'irun fi haƙƙin anbiya halan bi a haƙƙin annabawa tare da malamai su yi maganganu a kan cewa wannan makanuwar ta faru ne domin allah tabaraka ta'ala ya karantar da ga yadda za a yi to sai abin ya faru ko da ga wanda shi bai rafkanuwar ne ma'ana bai rafkanuwar to amma yau bari a sa a yi rafkanuwar saboda ta hanyar shi ne kaɗai da a samu hukunci ba da shi da shari'u sallallahu ta'ala sallallahu domin yanzu ya zai sassu ya koma ga Allah ba a san yadda ake gyaran sallah ba kada abu zai wuya zai wuya don babu shari'u kowa mutane ne mai bi ne da abin da Allah sassu ya shar'anta to saboda haka yanzu sai abin ya faru yadda ka san irin abin da ke faruwa a wasan kwaikwayo ka san wasan kwaikwayo sai a ce za a yi wasan kwaikwayo don darussa a karantar da mutane wasu darussan da ke cikin wannan wasan kwaikwayo ba abu ya bar sai da mutum an ce bai da lafiya gashi kwanci an kai shi asibiti da sauransu ko gashi ya wafati za a za a dinga duk ana faɗi ne wasu darussa da ake faɗi to haka irin wannan ma'anar rafkanuwa ta faru a sallar da Allah sallallahu alaihi wasallam ta faru ne don hikima ta karantarwa kaga da daren nan duk wanda irin haka ta same shi shi yana rafkanuwa duk wanda irin haka ta same shi to dama manzo Allah ya karanta ya koyo ka yadda zai da ka so ce wannan abubuwa duka suna faruwa ne domin me domin darussa domin darussa kuma a ƙarshen sallah ake yin ita sujudu sahwi din nan duk yana daga ciki ba tsakiya ba ba ba a sai an gama sallah kaf sannan ayi ya danganta kabli za a yi ko ba a za a yi ya danganta da abubuwan da suka faru a cikin sallah حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قام باثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك كما روى الحديث ده kaga can imam bukhari ya karbi hadisin shi ma daga abdullahi bin yusufa a tunisi amma kan akwarana malik ibn anas an ibn shihab an abdurrahman al-a'raj shi kuma wannan daga abdullahi bin yusuf at-tunisi قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد قال شيخ أن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج kaga wancan maliku ta kan ibn shahab al-zuhri wannan kuma maliku ta kan yahya ibn sa'id al-qattan ta kan abdurrahman al-arabi mana tuna dukkan suna hadewa ta kan abdurrahman al-arabi in abdurrahman ibn hurmus عن عبد الله بن بهينة تقول عبد الله بن بهينة رضي الله تعالى عنه أنه قال yadda Allah tabbata gare shi hakika ya ce shi Abdullah ibn Buhaina inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaji abin da yake kira qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka da amfani da inna maksuriya dan da inna da anna duka ana amfani da su a wajen tawkidi inna wa anna lit tawkidi in za ka karfafa magana sai a ce anna hakika kaza ko haƙiƙa wani haka ma inna shi ma duk tawkidi ne amma kuma inda ake amfani da su daban daban inda ake amfani da inna maksuriya daban inda ake amfani da anna maftuhiya daban anna maftuha ana amfani da ita ne duk wurin da abin da ita da abin da ke ba ta ka iya yin ta'awulin ta da masdari musayata a kawo a musanya ta da masdari sai ka ce ajibtu min annaka ƙa'in to annaka ƙa'imin din nan ka'i da kuma dari ya zama da suka ce ajimtu min qiyamika ajimtu min qiyamika to duk inda ake yake halatta a canzo ta da ita da a canzo da ita da abin da ke ba ta a canza su da manzari to annan mutuwa za ka kawo sai a kawo annan mutuwa to fi siwa za ka tsiri duk inda ba nan ba kasara za ka yi mata فاستنفر الابتداء في بدء السلاح حيث ان اليمين مكمله او حكيت بالقول وتدعو على باب الحكايه فإلهم النبي قال عبد الله بن بهينا يكشي ميتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ne ana hikayar zancen ibn buhaila ne eh ana zancen ana hikayar zancen ibn buhaila ne kamar fada Allah tabaraka wa ta'ala yace qala inni abdullahi hata ne kitabu da alladhi nabi qala inni abdullahi Allah ke hikaya subhanahu wataala zancen annabi Isa alaihi salam yace qala inni abdullahi nan ba a cewa qala anni abdullahi kamar nan ma qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qama min ithnatayn min as-suhri yace manzo Allah sallallahu ya tashi daga raka'a biyu ta azhar an yi azhar raka'a biyu imam kisla sallallahu ya tashi aka ce zai iya yiwa imam bukhari abin da yasa ya ka ya sake maimaita wannan watan hadisi can ba a haɗu da sallah ba ko ba a haɗu da sallah ba amma nan an ce mina zuhuri kama minifina ce ne can kawai a ce watan sallar na rasulullah raka a taimi ba aka sallar ta fi makama farmin jisu kama farmin jisu amma na an ce kama minifina taimi minin zuhuri daga sallar azuhur ce lamin jis bai zama bai zauna tsakanin su ba kadan ma sanar kuma gashi akwai bambancin riwaya waccan akwai Muhammad ibn Shahab az-Zuhri wannan kuma akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan kaji bambanci to tun da ruwaya sun bambanta za ka sai sake maimaita hadisa falamma qada salatahu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallar sa sajada sajda tayni sai sujadu biyu sai sujada sujadu biyu thumma sallama ba'da zalika sannan sai ya sallama bayan haka sai ya ce assalamu alaikum ba da balika bayan ya yi waɗannan sujadun guda biyu wannan sai ana maganar to su an yi musu tahiya su ma su wannan sujadun guda biyu a kai an yi musu tahiyar su sujudu sawi wannan sujadun guda biyu ba a musu tahiya ba ka yi ce wa hadisa shahadu lahuma eh shin yana yi musu tahiya na kuma mai askari ko mai mustasar ne hadisa shahadu lahuma eh yana musu tahiya su yace to yace riwaya ta ko kuma khilaf sannan kuma ya bambanta abin da ya bambanta wannan da wancan ya ce kabla ya yi yayi sujadu biyu gabanin ya ce assalamu alaikum gabanin ya ce assalamu alaikum kuma nan ka gaba yi bayanin kabla ne wasu ba'ala ne bayan ya ce assalamu alaikum ne ko na amma dai ana yi musu sallama ana yi musu sallama ko da a ba'adi ne kaga in an dauka a ba'adi ne to sallama ta sun ce ya an kabli ce kuma sai a dauka sallama ta daga sallah ce tun da kaga da aka gama tafiya sai aka yi sujadu biyu da sahu to sannan sai aka yi sallama to sallama sallah ce wanda to amma in ba a ji ta kama ai kaga sai aka yi sallama sallah ita ba a ji sai ce assalamu alaikum sannan sai a yi waɗannan rakabin nan a sujudu guda biyu ya kai sujudun guda biyu to shi ne zai musu tafiya ko ba zai musu ba a zancen da ya ce zai musu ya yi tafiyar to zai yi sallama daga yesu ce assalamu alaikum to
babun idza salla khamsan
babun idza salla khamsan wannan babin kenan in yayi salla in yayi in ya sallaci khamsan raka'a biyar ma'ana maimakon raka'a hudu dan ba sallar raka'a biyar gejin ta raka'a hudu ruba'iya ta ce mai yawan rahoto ba duka to sai ya sallaci hamsan menene ya kara raka a ɗaya kenan ya yi ƙarin kenan to menene hukuncin wanda ya kara raka wannan babin zai yi magana ne akan hukuncin wanda ya kara raka za a kawo hadisan ambaton hukuncin wanda ya kara raka a cikin sallah
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما زاد قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم أبو الوليد جابا سلموا شيني هشام بن عبد الملك شيني أبو الوليد هشام بن عبد الملك شيني عبد الوليد يا زن سدم قال حدثنا شعبة يتشوبة بن الحجاج يا زن سدم عن الحكم يا كرقولك حكم عن إبراهيم يا كرقولك إبراهيم شيني وا شيني إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي أن أرقما شيكما أقول لك أن كما أن عبد الله ya karbi daga Abdullah bin Mas'ud da inda kaji Abdullah kawai ba babu nisba hadisi ya ce Abdullah daga Annabi sallallahu ta'ala sallam daga Abdullah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud da ka ce Abdullah ya karbi daga Abdullah shine Ibn Mas'ud radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu abinda Abdullah bin Mas'ud yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai ma'aiki sallallahu ta'ala sallam sallar zuhra khamsa ya sallaci a zuhur raka'a biyar fa qila lahu sai aka ce da shi azida fi salati yalla an ƙara an yi ƙari a cikin sallah ba na hukunci ya zo na ƙari a cikin sallah shine azida fi salati an yi ƙari a cikin sallah nan ne wannan shine dalilin mazhabin malik na shafi wa ahmad wal jumhur من السلف والخلف على أن من زاد في صلاته ركعة الناس لم لم تبطل صلاته da mutum ya yi tsari raka daya a cikin sallah bisa kan mantuwa wannan sallah ba ta ɓaci ba ko kaɗan Allah ba ta ɓaci ba ko kaɗan kuma shi ne jamhuru suka tafi a kai فقيل له أذينة الصلاة فقال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ذاك ونقالي لي أخي ونقالي لي أخي كانوا أبي بياني با عليه الصلاة والسلام أكان أبين ذاك كان أنت لأذينة الصلاة domin shi ne shari ba mamaki a cikin sallar nan ko da maza da zai sallar sai ce to yau a zo ba za kuma raka biyar ko shi kuma za kuma don haka su kullum sahabbai abinda suke saurare kawai maza Allah ya ce kawai maza Allah ya ce da ya ce shi ke nan ya zama shari'a ya zama doka ya zama shari'a ke nan don haka da komai ya faru abinda suke ɗauka Allah tabaraka ta'ala ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kaza za a yi in ma kaza aka saba to an samu canji yanzu kaza ne kawai za ka zuka ce a kasar salat an nasita sallar ce da muka saba mai raka hudu ta koma raka a biyu ko ko nasita mantawa kai ya rasu wallahi wanda musaba la'asar a yi raka biyu a sallar ne kawai a kasar salat sabon hukunci ne ya zo cewa raka hudun nan da muka saba ta koma biyu amna sai ta koko mantuwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu zalika lam yafa a wata riwaya babu ko daya ba a aiko da cewa mai ita raka'a ne ba sannan kuma ma ni sai ta manta ba to yace kan kana ba abu zalika ya rasulullah ya rasulullah gaskiya ɗaya daga cikin wannan an yi ɗaya daga cikin waɗannan to da Allah to da shi aka sani suke da malamai ne suka yi ta fashin bakin abinda manzo Allah sallallahu alaihi ke nufi da kudu da kalam ya fara yace to abinda yake nufi cewa gyara ne manzo Allah ke mai da yace amnasita amnasita ita dai sallar ba a mai da ita ka'awa biyu ba wannan wajibi to cewa kuma fahimci ba shi ba bai manci ba aka ce i domin annabi sallallahu alaihi yana cewa karka ce namanci ka ce an mantar da kai in yaji mutum ya ce namanci a yana haddace sura kaza amma namanci ta yanzu ya ce ka daina cewa ka mance ka ce an mantar da ni saboda ita mantuwa daga shaidan ne ma sanin da shaitan in ma yusi yannaka shaitan istahwaza alaihim shaitan fa ansahum zikrullah kaga duka wannan daga shaidan ne za ka maza da ka ce namanci ka ce an manta da yau to abin da yake cewa kada ka ce kamance yau shi ake dangana ma kuma abin da yake cewa kai kakka ce kamance to kuma ka ce shi shi ya manci to ka ba zai yi ba zaka amma aka ce da ya ce an unsita wataƙila da maza Allah bai ce kullu za ka lamar ƙara in an tuna haka imamu ƙari ya da ya ce maganganun to saboda haka sai Allah sa tana cewa za ka menene aka kara kala yace sallai da khamsar ya rasulullah ai raka'a biyar ka sallata fa sajada sajdatayni ba'da ma sallama sai Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada sujadu biyu ba'da ma sallama baya ce assalamu alaikum to haka tunda kari ce aka yi kari ce tsintsa za ka yi sai kuma Allah ya sujjadu biyu amma ba a da masalar ba ya ce assalamu alaikum ka ga yi ba'adi ke ba'adi ke can da aka bar zaman farko manzo Allah sallallahu alaihi yayi kabili saboda tauyewa akai ragewa akai nan kuma karawa akai in aka yi kuma kari da rage sai a yi sujjada kabili don a rinjayar da janibin kariya ta wasu ta
باب إذا سلم من في ركعتين أو في ثلاثين فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو على ولا باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول wannan babu shi kuma yana magana akan idan sallama fi rak'atayn in yayi sallama daga fi din nan mai malamin ci kawai sai ce assalamu alaikum bin rak'atai ne daga rak'a biyu wataƙila magariba ce wataƙila azhar ko la'asar ko isha'i ce masu rakoyi hudu to yana ƙarin biyu na farko sun ce assalamu alaikum kaga sallah ba ta ta ba ta cika ba ko to an sallame sallah ba ta cika ba to me hukunci audi talatin ko ko a'a daga raka'a uku kawai ya ce assalamu alaikum daga raka'a uku kaga ruba maganar rubaniya ce ke ai da sulasiya ce magriba sallar ta cika amma ka tun da an ce yayi sallama daga raka'a ta uku to rubaniya ce kamar azhar ce ko la'asar ko isha'i ya ce assalamu alaikum daga raka ta uku sallah ba ta cika ba to menene hukunci yake fasaje da sajida ta ne nasu sujudi salati fasaje da to zai yi sujada ko ko akan hikaya abinda za a kawo bayanin shi hadisin da zai zo yana magana akan da irin wannan ta faru fasaka da sai ya sujada sajada sai su ga rubu misal sujudi salati irin sujudun sallah au alwala ko kuma sujudun da suka fi na sallar tsawo wannan babi ka ji wannan tarjama yadda yake da tsawo babun tabdiru hada babun ko eh babun idza sallama
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله آل أسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت قروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنا قصد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن حديث آدم بن أبي ياسر يا تدم قال حدثنا شوبة يجي شوبة يا تدم شوبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم شيكما كربو watan sa'adun ibrahim an abi salama shi kuma karbo daga abi salama ta rahman an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya karbo daga abu hurairah da Allah ta bata gare shi kana yace salla binan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam subha manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi salla da mu mana mana limanci salla da ku ko salla bihi dai kaga can bina ko salla lana nan kaga bina ce amma can wanda muka rubuto salla lana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam raka akaini manzo Allah ta sallam yayi mana salla raka mana yayi mana limanci salla bina annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana salla azhar aw al-asr ko kuma sallar al-asr rawi na shakka azhar ce ko al-asr ce aka ce rawi ne ke shakka wasu ka ce a'a shi din dai abu hurairar ne ke shakka don abin ya dan likitar gare shi a zahar ce wannan al'amarin ya faru ko da asar ce wannan lamarin ya faru to fa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama watan fa qala lahu lidayni sai dul yadayni ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ya rasulullahi alaihi wasallam sallace da muka sani mai raka'a hudu ta koma raka'a biyu an mai da ita raka'a biyu أكثرت الصلاة أم نسيت أو ترواية أكثرت الصلاة أم نسيت نعم كما يأتي الصلاة يا رسول الله لك أنا قصد شين صلت شيء تكون ركابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذاك الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كصحابان شيء أحق ما يقول هذا وتر رواية أصدق زليدين زليدين مغنى نديك مغنى كل مسجد domin lokacin da ya ce kan ka da baku zalik ya rasulullah lalle ɗaya daga cikin biyu da zai ya faru to shi ne manzo Allah sallallahu da ya ga zulaidin ya matsa sai ya ce wasu habbai asadan ka zulaidin shi zulaidin ya yi gaskiya maganar sa haka haka take a haqqul ma yaqul shin gaskiya ne abin da yake faɗi qalu na'am sai sahabbai suka ce haka ne ya rasulullah shi ma a samu wanda zai jajirce irin wannan jara'a shi ma watan Allah ne zuwa kauta da zai sa hakan da babu saboda a samu hukunci saboda in ba hakan ba a samu hukunci in ba hakan ba a samu hukunci kowa nauyi ya ruhe shi ban iya cewa da suna sallar an yi raka an yi raka an yi raka a sallar ba da ce mun Allah da sallar za ka sai a samu mai karfin rai Allah ya hore shi domin ta cikin wannan karfin rai za a samu hukunci saboda shi hukunci in an same shi na dindindin na dindindin ne ya zama shari'a saboda haka tsaro sahabbai suka ce na amu ya rasulullah lallai haka ne fasalla rakace ne sai manzo Allah ya tashi ya kawo raka'a biyu kaga ciko kenan ko yayi ne wasu daban ثم سجد سجدتين sannan sai ya sujada sujudu biyu sannan sai ya sujada sujudu biyu qala sa'dun sai sa'dun ibrahim ya ce kasan shine wanda ya karba daga Abu Salama ibn Abdul Rahman wanda Abu Salama ibn Abdul Rahman shi kuma daga Abu Hurairah sai ya ce wa ra'aytu urwatan ibn Zubair na ga urwatu ibn Zubair sallamin al-maghrib rak'atayn kaga kuma wani isnadi ne amma shi dai wancan sa'dun ibrahim din dai amma kaga kuma ta wani isnadi da wani yace na ga urwatu ibn zubair sallamin magriba rak'atayn ya sallaci raka'a biyu amma a magriba fa sallama yana kare raka'a biyu din nan fa sallama sai ya ce assalamu alaikum yace assalamu alaikum wa takallama sai ya magana thumma salla aka ce sanar da shi aka yi cewa raka'a biyu ko ba tunawa ya raka'a biyu bai magriba ba su cika ba wanda yi magariba raka'a biyu bai yi magariba ba ba ci cika ba sun masallama bakiya haka ne fasallama sai ya sallama wata kallama sai magana sun ma sannan can sallama bakiya sallaci raka'a daya da tarawi a magariba wasa da sajada jini ya sujada sujadu biyu wa qala yace haka za fa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace haka nan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na ga yayi yayi sallama sallah ba ta cika ba da baraka a biyu to sannan sai daga baya tashi ya ciko abinda aka rago sannan ya sujada sujudu sune sujudu sahwi waɗanda za su dunki wato wannan gibin da aka samu ita sujudu sahwi tana dunki gibi ne wanda aka samu wata sallar ta samu wani gibi an yi wani ƙari wanda babu abinda babu ko an rage wani abin da akwai to sannan sai ta zama wato ciko ko an yi ƙari an yi rage kaga sallar dai ala ayyati hala ta samu wani gibi saboda haka yawan da rakoyi guda biyu su ne za su cike wannan gibin
babu man lam yatashahhad fi sajdati as-sahwi وسلم عنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد
babu mallam ya tashahad ke sajida ta yi sahar wannan babu yana magana a kan waɗanda su ba su ba ta tahiya da su dudu sahari su je dubin sun yi wancan da magana da muka yi ƙarar cewa wa hali ta shahadu da kuma shin ko yana yin tahiya na kuma gare su waɗannan su je dubin guda biyu su ma'anar tahiya kamar yadda aka yi ta sallah ya ce kaulani ana zantuka biyu to wannan babi na magana akan waɗanda lamar ta shahar suna ganin ba sai an yi ba في سجدتي سال سجد أن تركن واحد أسجد ركن حسن ولم يتشهد أنس بن مالك ده حسن البصري وكان سلم سن سلم ولم يتشهد سن سلم ده سجود السهوي أما ولم يتشهد بصري watan a tahiya ba wala ba ta shahada ba su yi tahiya ba wannan ta'aliki za a neman bukhari ba a ji ya kawo isnamin shi ba kawai ya ce anas ya yi sallama da hasan da su yi sallama amma ba su yi tahiya ba da ba su yi kusa ba to kuma da aka shafi biyar ta'alika na imam bukhari a gano hukokinsu ko shi ya gabatar da abin shi sai inda aka mutu shi yasa zai wadatu da kawo sinadin ko nan gaba zai kawo da aka yi wadatu yanzu gaba da kawo sinadin ko kuma wani littafin mutabari ya zo da wannan to shi ne dai yake cewa wasu lafu ibn abin shaiba abubakar ibn abin shaiba ya yi wasu wannan ta'aliki ya kawo shi da sinadin shi watan kan al-sulman malik radiyallahu anhu ka'ada في الركعة في الركعة الثانية فسبه به فقام وأتمهن أربعا فلما سلم سجد سجدتين ثم أقبل على القوم بوجهه وقال افعلوا هكذا وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن kaga duk inda ta'liqat guda biyu da Imam Bukhari ya kawo Ibn Abi Shayba Abubakar a musannaf insa ya wasu da su riwayar hasan bisri da riwayar ansun malikin cewa sun yi sallama ba su yi tahiya ba daga sujudu sawi wa qala qatada la tashhadu qatada shi kuma yace la tashhadu sallama kawai zai ba sai a musu tahiya ba li'annahu rawa an shaydihi a anas an shaydihi yace anas ko ruwi an shaydihi anas kenan anas kenan an yi riwaya ko rawa an shaidi anas wal hasan annan malama ta shahada ya ruwaito an shaidi daga shehin sa anas bin malik da da hasan bisri annan malama ta shahada ba za ta ya fa zahaba fihi ila ma zahaba ilayhi na
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن أيوب بن أبي تميمة الثلاثياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميم السختياني محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع wannan hadisi abdullah ibn yusuf at-tunisi ya zanta da mukala ya ce fara da maliku yace ma maliku ya ba mu labari shine maliku ibn anas an ayyub ibn abi tamima ya karbo daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani shine ayyub as-sakhtiyani an muhammad ibn sirin shi kuma ya karbo daga muhammad ibn sirin an abi hurairah radiyallahu ta'ala ya karbo daga abu hurairah da Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sarfa min sunnatayn yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame daga raka'a biyu fa qala lahu zuliyadayn sai zuliyadayn ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqasurati salatu shin sallar ce mai raka'a hudu da muka sani ita ce ta kuma raka'a biyu am nasita ko ya rasulullahi man cewa kai ko ka sallame ne ta mantuwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي أصدق ذو اليدين shin maganar nan da zuwa da ne ke faɗi gaskiya ne faƙalar nasu sahabbai suka ce na an haka ne gaskiya ne a rasulullah faƙalar rasulullah sallallahu ta'ala sallam sai baki sallallahu sallam ya tashi fasallatu na tsaye ne ya sallaci raƙoƙi biyu wasu daban sun masallama sannan sai ce assalamu alaikum sun makabbara sannan sai kafara fasaja da ya yi sujada misla sujudihi misalin sujada shi ta sallah au adwala ko kuma fiye da haka sun marfa sannan sai dauko to nan kaga me sai muka menene ya faru a cikin sallar don mu ga me aka yi mashi eh ana yin sujudun ne la'akari da me ya faru kaga can mun san inda aka yi kabilin nan rage a kai an rage zaman farko inda aka ƙara raka'a ƙari aka yi don haka aka yi ba'adi to nan yanzu shi mun gano menene ya faru kuma ya aka yi ya ce kaga dai mazalar sassalar ya yi sallama daga raka'a ta farko ko daga zaman farko sai ce assalamu alaikum to da zula ne yi magana sai mazalar fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallas na tsaye kaga an ci ko sallah yanzu sallah ta cika ko cicicip sun masallama sannan sai ce assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum sun makabba kaga mun gano yanzu menene yayi ba a je ba kabri ba saboda ni saboda sun masallama sai da ce assalamu alaikum sun makabba fasali da misla sujudi sannan sai su ne biyu kaga ba a ce ne to me ya faru me yasa aka wannan ba'adi saboda yanzu an ƙara sallar ai kaga sallar ta cika ba ka cewa an rage wani abu cikin sallah ba abin da aka rage cikin sallah ta cika cincin cin to me ya kawo wannan sujadu biyu sallar ba ai kaga ita nan gurin an yi sallama inda babu ta ƙari ce ai sallama ga zaman farko ƙari ce ƙari ce za ka yanzu kwata-kwata yanzu yan ka caje sallar sai ka ga ƙarin sallama aka samu za ka sai aka yi sujada ba ake sun marafa sallar sai ɗaukako amma bai yi ta iya ba bai yi ta iya ba to dama ba da malamata shi
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريره
to ana kin dan tuna in an lura kawai fa ya ce sun marafa sannan sai da ku kawai an faɗi ya tiya an faɗi ya ce assalamu alaikum ka ga ba tiya ba sallama za ku wannan sai ka iskari wannan sai kawo ishkali sosai cewa ya ce wasu shikira ya ce ba a zuwa fi ƙauni faɗa rasulullah suka sallama domin cewa ba a faɗi cewa ya yi tafiya ba ba a faɗi kuma ya yi abin nan ba ya yi sallama ba to wannan shi ne ishkalin da yake ciki wasu suka ce a'a ba a dai faɗi sallama ba ne amma ya yi sallama ta hiya dai ce babu ko suka ce ko ita ma babu da ko suka yi riko da wannan suka ce ko sallama ko ta hiya babu kawai sallah ta cika sallah ake ma sallama amma waɗannan su je dubiyu ba a yi musu kuma ba a yi musu tafiya da ba a yi shi shimfadu da kuma zai yi musu tafiya ko ba zai yi ba aka ce tawila ko kuma kaula ne to amma ita sallama wato zance mafi karfi lalle sai ayi musu sallama sai ayi musu sallama idan su je dubin sawaqan wato su da ba inda ishgali yake da mana ba'i na ishgali yake ita sallama aka babu ishgali amma sallama sallaci tun da ba ba a yi da sallama ba za a yi su حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حماد عن سلمة عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب يا من تدم قال حدثنا حماد يتي حماد يا من تدم شيني حماد بن زيد وحماد بن سلمة duk inda gaji hamadu hamadu asali bukhari hamadu zaid ne ba hamadu bin salama ba an salama tabbi alqama ya karbo daga salama tabbi alqama shi hamadu qala shi qultu li muhammad nace mu muhammad bin sirin nace muhammad bin sirin fi sajdatay sahwi tashhud akwai tahiyya da sajdu na na rakkanwa su ma na musu tahiyya قال ليس في حديث ابي هريره yace in dai hadisin abu huraira ne haka bai zo ba hadisin abu huraira babu tahiya laysa fi hadisi abu huraira aka ce to menene dalilin da yasa yake dauki hadisin abu huraira yace saboda duk cikin riwayoyi waɗanda suka kawo magana watan sallar tarkanwa ko sallar da rakanwa ta sama shi cikin hadisan ba wanda ya fi watan so kamar na abu hurairah ba wanda ya fi rikawa ya fi dogara da shi kamar na abu hurairah to sai dan na abu hurairah bai kawo cewa da ta yi ba sai dai su fi hadisi abu hurairah babu shi a cikin hadisin abu hurairah a ruwaito ba amma ni abin da ya fi soyuwa gare da mutum ya tafiyar haji muhammadu sirin da abin da ya ce وقد ورد التشهد في حديث غيره أما دي ينتهي يا تذكر حديث من أبو هريرة من ذلك ما رواه أبو داود غير ذلك من أبو أبو داود يروي تبريات أبي المهلب أبو أبي المهلب تبي إمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم هذه إن أصاب رواية تشهد ينتهي أما رواية إمران بن الحسين فرواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأن أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأخرجه النسائي أيضا وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان أيضا حديث ابن حبان صحيح سام يا بتدشي الإمام الحاكم المستدرك يا بتدشي Thank you.